الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليه ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ بنا بهذا المعطي والكعب في بأثرة تأتي لنا من ذلك أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما بعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى لذلك معه أولنا مسألتي من البركة يوم المناهين نهض قوة رمضان هجرة على شكرة التوبة الذي هبط da arba'in da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ko ko sha hudu sha hudu sha hudu da watan march miladiya dubu biyu da ishirin da hudu da za mu ci gaba da tasirin alƙur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran daidai bayan allah وإن كنتم تحبون الله ألا يأتيك غيركم يا رسول الله إن كنتم تحبون الله إن أنتم كسبتي كنا شوق الله توقع أبوك زي فتفتك سوريا النابو كعلا فاتبعوني كشيء مسكوبي إن كنا شوق الله تكوبي إذا أنتم كديني يعطيكم الله ألا سيسوء ويغفر لكم ذنوبكم كما ألا يكون غافر ذنوبكم والله شيء ألا غفور من يوم غافر عليك باينسا رحيم من توسيني to kafin mu shiga cikin tafsir Maulana Shehu Ibrahim Jari Allah ta'ala anhu muna cewa wannan aya ita ce ɗaya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da wajabcin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in ka duba tafsirai ko da ake da kaso abin gida a dimashki ibn kathir kenan za ka ga da makarantar su kiristo imam al-qurtubi imam al-tabari yawanci manya-manyan littattafai na tafsiri in ka duba ƙarƙashin wannan aya za ka ga sun kawo hadisin al-imam muslim wanda imam al-bukhari ma ya yi hadisi hadisin da ke tabbatar da wata cin soyayyar manzon Allah imam muslim ya ce muhammadu bin musanna ya zantar min da hadisin nan ba shi kadai ba har da ibn bashar da shi ma ya zantar min da wannan hadisi su biyu na yace su kuma su biyu dukan suka ce Muhammad Jibril Ja'far shi ya zantar musu da wannan hadisi wanda aka karbo daga shugaban wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Muhammad Jibril Ja'far yace shugaban shi ya zantar masa da wannan hadisi shurba yadda shi kuma ya karɓi hadisi ne daga katagatu radiyallahu anhu shi kuma katada babban tarihin nan malamin hadisi malamin tafsirin alqur'ani yace shi kuma Anas ibn Malik radiyallahu anhu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ji hadisin daga wurinsa. Sai na ana tsamma da yake shi kuma ya yi sabbin rubuci. Sai sai yana cewa la yu'minu ahadukum ɗayan ku bai zama mumi shi da gaskiyar magana kenan. Malamai suna tsawacewa cewa imani sai kuwa ya jira. Hadisi sai ba haka yake ba. ɗunkurin gurɗin imani hadisi ya kore yace la yuziru ahadukum ɗayan ku ba shi da imani sai an iya ya rasulullah yace hatta akuna habba ilayhi min waladi wa walidi wa nas ajma'in sai na zama ya fi tsora sama da iyayensa ɗaya ƴaƴansa da iyayensa wani lafazin ya fara da iyaye kafin yaya wani kamar wannan ya fara da ɗaya kafin iyaye ya ce kai ba ɗaya da iyaye ba wanda bai kai ba yana kai duk mutanen duniya gaba daya sai ka fi tsora a kan su tsora ka kuma ke zama mai imani ashe imani soyayyar manzon Allah ba soyayyar manzon Allah ba imani bai kuma wannan hadisin kuma ya bai wani ba wani abu ba wani lumbu-lumbu a cikin hakilu obviously abu da ya saba da kyau sai na umar ba ka ɗari Allah ta'ala an buye shi tsirara ya rike hannun manzon Allah kafin soyayya sai soyayya za a yi haka da ya rike hannun annabi wani daɗi tasba ta ɗaiɗe shi soyayya ta nashi shi da ya rasu da wallahi na rantse da Allah ka fi soyuwa a gare ni sama da iyaye na da ɗayana in ba raina ba ba abin da na fi so sama da kai ya rasu da ba annabi ya ce ai tukuna tukuna tukuna ya ce ya rasu da na rantse da Allah ina jin ina son ka sama da iyayena da ‘ya'yana da dukiyana da ta kai wa hatta nafsun lati bayyana tambaya har raina da ke tsakanin karantarwa na wallahi na ji son ka akan shi wanda da ce al'ada ya kuma da ce to yanzu ne imanin ka ya sha wani sahabi ya zo gaban manzon Allah yana rudi ya rasu la yau shi za a yi tashi an kyawa ne ba ya ce kai gashi na iya wajen tambaya ma a tattala me ya tsaya ya maka take zumuɗi jiran ko tambayan yaushe za a yi ta da ke wallahi ya rasu ba ba ta da mata yawan salloli ba ba ta da mata yawan zakka ba ba ta da mata yawan arziki ba walakin ni uhibbullah wa rasulahu iyaka abin da ya tara ji soyayyar Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan anta ma'a man ahbabta idan kai kuwa kana tare da wanda kake son wani sahabi ya zo gaban manzon Allah ya Rasulullah sunan Hanza ya ta Rasulullah gaskiya ina tsammanin yin munafiki ne annabi subhanallah me ya faru ka hantara idan suna yi akwai abun da ne yake faruwa nake zargi anya ni ba ba ki bane ba yace idan muka zo gaban ka bayan ka muna kallon ka ko ni sai mun mata ko ni sai mun mata ya dauku da iya dauku da dukiyar da duk wani abu sai mu shafe shi kawai muna kallon ka ya rasu da hajjin zama da kai amma sai in mun shiga cikin iyalanmu sai ku ga abun ya rabu sai da ke zargin anya na kuci bai samu zuciya na kuwa a sha akwai inda zan je sai ya zama wannan abun da nake ji sai ya rabu sai na ba ka da shi ba ka gani wani ne muna buka sai ba ka gani wani ne haka muna kuci to ba na gani ba matsayin sabon manzo malam wata mata saboda tsabar soyayyar manzon a yakin uhud ta aka yi abin da aka yi da annabi ya shirya sojoji ya ɗaura da mutane wajen hamsin a jabal rumar yake su kalli baya ba ruwansu da juya wasu kalli inda ake yaki ba. Ban yadda ku juya ku kalli inda ake yaki ba. Sai ka kalli inda yaki yake ai balantana kai wani abu ko kace za ka yi harbi ko dawa. Kawai ku juya ku kalli baya inda ba a yaki kawai. Ku rike makami. Duk duniya ba a taɓa soja wanda ya san dabarun yaki irin mazan Allah. saboda ya san za a iya musu kofar bango shi yasa yake su juya kawai su kalli baya duk wanda ya zago zai musu kofar bango ba ya ba shi da aka zo suna kan wannan jabal rumat din yana gindin dutse kudu Abdullahi bin Ubay bin Salul ka ba'a da wajen wala'an sai ya zo dama da ya sa su mutane ya raɗa musu shugabanci ko wani uku ne a nan zai sa a yi ya raɗa musu shugaba shugaban su Abdullahi bin Jubai ne sai zai fara shi da Allah me yake da ku a nan ya ki ya tafi arewa ana ta girbe ana ana ta ɗiban gari ma ya ki kuka zo kuma nan Abdullahi bin Jubai ne ce wallahi wallahi ka saurare ku wannan mutum mun tsaya nan annabi yake tsaya kuma da abin da annabi yake yace ba ko da mun ga ana yi wa sahabbai caba irin na yadda shirwa yake wa ɗan tsako ya zo gurin kawai cabe ɗan tsako ya tashi ko haka kuka ga ana mana ban yadda mu shiga yake ba ku dai kan ji baya kawai ku tare mana baya idan kar ai da in an kuskura ko aka sa'a wa annai aka kauce wa wannan umarnin na wallahi wannan zai ba amma mutum na ga idan suka zaɓa nan wallahi da suka suka bari kan kan Abdullahi bin Jubair yana tafiya ina sun sauka har kuma aka yi lokacin akwai babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kai ibn Walid kan ya musulunta kan ya musulunta shine matsalar musulmai in an kara in dai yana to sai ya wata musulmai haka ran da ya shiga musulunci ma ba a taɓa tinkarar rundunar makunta ba ba ce sai an fara da himmar sai ya zado ya kofar rago ya ɗauko sojoji mahaya ya zo a kai kwaf ɗaya wa ya zama wani gaba ne aka shahadar da su sun karo wanda suka rage aka kashe su tare aka ce shi da nan yaƙi kare saboda wannan saboda wannan umarnin aka ne aka saba ne to da aka gama yaƙi yaƙi bala'i ya yi bala'i har ta kai ga aka fasa wanda Allah zuci aka ci mai rauni a kudurinsa aka karya masa haurensa jiri ya kama da Allah har san da ya akwai wani kafin ana kiransa ibn bulkam ya yi gurgo makali sai da manzama sai na bukatar da ubayin al-mukri ya yi kukan kura ya shiga tsakanin annabi da makami take makami ya cece shi ya kashe shi ya fara shi kafin ya gama mutuwa shi ne da tutar musulunci ya ce sai tutar tana hannunsa ya kille hannu da ke da tutar ya sake tabbo shi da ɗayan hannu hannu shi ma aka kille hannu ya sake lalubo shi da turkulmin hannaye da suke ittaji ya mare tutar bai yadda ne tutar musulunci ya fara ba lokacin Abdullahi bin As-Subayr dan uwan matan manzon Allah saboda soyayyar manzon Allah ya zo kai wannan taron an alhali annabi da makami ya yi kuka kuma ya shiga makami ya buge shi ya kashe shi Abdullahi Subayr ba ibn Subayr wancan da aka daura jagoranci wa'in ba shi kuma da ya zo ai abun abuwan ba Abdullahi bin Subayr ba Abdullahi bin Jahashi dan uwan matar manzon Allah idan kun ja shi ya zo ne ki kuka manzon Allah sai ka ga soyayya da ka fara maka kifiya ta tara mai kifiya sai sai ka ga daga bayan wallahi bai tashi ba da Allah ba nan kana jira tambaya wayannan cewa annabi sun fi san sa kan kan sai ka yi tambaya to ba wannan ba akwai wata mata da aka ciwo a nan yau sallallahu alaihi wasallam aka aka shigo da shi cikin tema sai aka sake lawo ne haka sai da sun sai alami da Fatima Zahra sai ta zo ta samu tabarmar kaba ta kona sai ta zo tana yi wa manzon Allah mai tana ta sa masa armin nasa sai wata mata ta zo ta ce ina manzon Allah aka ce mata an kashe babanki ta ce ba wannan ne da kwaya ba ina manzon Allah aka ce an kashe mini kalima ta ce ba shi ne ba ta kyale ni wannan magana ba shi ne ke tambaya ba manzon Allah ne ke tambaya aka ce ba miji ki baya mutu a yakin nan ta ce don Allah a bar tambaya nuna mata a dare kawai aka ce a dare da sauki ba wannan ta ce ina ita in dai ba ta gan shi ba ba za ta taɓa damuwa tare da yoso aka zo ta zo daidai kofar inda annabi yake aka daga mata labule ta haɗa ido da manzo Allah a daidai mata kudushi ta ce kullu musibatin tuna ka tara ta ce duk wata musiba in dai wani ne ta samu ba kai ba ya rasu lallani duk girman da ya ƙarfan masu ba kawai ba a baki kawai da ke ba zaman lafiyanmu ka samu ta baka. Domin Allah, wa'innan duka da an tsako ne kan shiga tafiyar moran shi bayan gida da tafiyar. Wai ina tunanin mutumin da zai buɗi baki ya ce wai duk Ƙur'ani bai da ayar da ta ce a so a nari ba. A ƙasar nan ne kuma mutumin ana ganin kamar babu kamar sama. a ɓangaren masu shi saboda ba a yi bai kama da malami irin ba ya ce wai zai magana ta ilimi ai na taɓa sakawa ba na yi playing duniya ne wai zai magana ta ilimi da amma za a sa za a yi kaza za a yi ba ya ce abin magana ta ilimi ya ce a iya saninta daga bakara har nasu bai ga ayar da Allah ya ce a zuwa ne wai menene addini in gurguma in ba ku soyayya ga Allah ne yanzu Allah da Allah da Allah shin muna son yaya ko ba masu ba masu da Allah akwai aya da take mutu da ayan Qur'ani daga fara zuwa nan Allah ya sauko da aya yace ya ku mutane su so ƴaƴan ku ba ma son su muna mun ba son su ba za ka gane ku yana son da ba sai a taba shi za ka ga ana neman mutuwa shi malam za ka gane shi dan kan ma zai ji zai dan girgiza ka faɗa shi kai a shaka nake a wuri ba wa wallahi sha'awa ne rashin arzikin duniya da lafiya bari ga shi maulawar shekul islami alhaji ibrahim inya shi ga bai ta cewa ne yana kai ta mazan Allah ya ce assalamu alaika kai zuwa ya tabbata gare ka ya rasulun bani ya man rabbuhu huwa din wa salahu ya dai wanda sonka shi ne ɗin addini kuma sonka shi ne gyaruwar dukkan al'amura na duniya. Magana ta gani, addini, me ne addini son manzo. Addini da aka lalata shi gaba ɗaya ba son annabi a cikin addinin da hawa addini kake da wala. Wahala kake da Allah ni kam mutumin nan ba suna cewa ya ya da Qur'ani ba shi wanda ya fara nan magana da Allah kan to ina ya kai fari Allah ku rinka da adaya san ina ya wannan Allah ya ce kun ga musu ya Rasulullah in kana aba'ukum in dai ubanninku iyayenku da su aibe ku ko wa mene wa abna'ukum da ƴaƴanku da kuka aiba ko wa ƴan'uwanukum da ƴan uwanku da aka aike ku tare ko ɗan uwa uwa da ko ɗan uwa uba da ko ɗan uwa uwa da uba da duka ake kuwa da ake ce ko haka ne wa azwajukum da matekunku da Allah wannan duk ba abun da ɗan adam yake so bane kamar yamu ba a gane mutum za a ɗebo da shi a yi rikici da shi a yi tambe da shi a yi kutuwar kanko da shi ba sai ka zafi wanda inda ba shi ne bane to za ka za ka gane shi kawai rana haka wanda na faɗa da su ɗaya ka ne ko haka kuma ne ɗan uwa mu za ta ba ɗan uwa yau sai kun ga gatan da yau sai an ga gatan da yau to bele mata kafin ka kuɗin ka haifar da kaso uwar aka yi ta fama ko da kwanan rashin bacci tuna ta dear night da Allah ko wani mai tawari haramani haka ne kwana ake yi ta bakuri cikin da rubuce-rubuce a kan text messages chat da wani mantansu to Allah ya tattara duk abu da ɗan adam yake so ko wa amwalukum da dukiyarku ta kawo ta ka dukiyarku kun ga gani ai wani wanda ka taba dan sama Allah akan ka taba wani kuɗi wanda ka taba dan sama wanda ka wanka wa dan sama bai ka dauke maka naira dubu goma Allah ko ba ka mai ha wawar wawar duk ta tunka duke da kuke tsururinta ba tudu kullum ina ka fito kasuwa ina za ka je kasuwa me kake yi kasuwa hada hada kawai ba ko kai ne kuma ubangiji ne ha wa tijara wa tijara wa tijara ta shaura kaza da hago da zai da zai wanda kuke tsoron tattaronsa waye ya zo Allah kasuwancin sai ya ya ya tattaro ai kullum kana so in kana juya business ya ta maka ko ba a so a samu tattaro wani jarar ta shauna ka tsada ko kawo suke mutuwar tsoron ‘yan uwa. Wa masakiru ta daura ha. Malam, menene ake mutum barka kamar ki ya samu hali malam. Ran da mutum ya samu ya ya mallaki ya yi gini nasa inda zai saura. Har Allah ba ta da gwada abu. Ko? Allah ya sanya muku sakana a gidajenmu. Sakana, duk beautiful sakana. Babu wuri nutsuwa kamar a ce yau, malam wani ya gina gida inda ya samu nashi mallakin shi ba aya ba aro. Kuma musamman ba gidan ne zan mai roci. Ai magana kan ta tsari head of discussion ɗin. Ƙarshen magana ɗin. To har wannan gidan gaya musu ya rasu da lafiyar gidan. goma sake fitar kauna ko sai ne ga wajen karshen rasada ko ne goma sake fitar da a habba ilaikum min Allah wa rasuli to ga wurin inda wani nan da na jero gaba ɗayan su kun fi son su akan Allah da annabi Muhammadu wa jihadin fi sabili da jihadi cikin ɗaukar karmar Allah. In dai wa'innan jeranyar abubuwan da kawai adam za a iya mutuwa da shi a kansu, kun fi son su a kan Allah da annabi Muhammadu, Allah ƙarshe ce fasarar da su. Ku jira ni, ku jira ni. Da Allah, ko wani muku wanda kake jijiyayi da cewa ok ni kai wahala shawari ka dan fa inda kana so zama lafiya to baka cika wani kanka ita ba koya Allah kuma a lahira shi da yake ya ma'ana jinni wa insi idan ta ƙarfi an tanfuru min a ƙaƙarin samawati wal ardi tanfuru inda akwai gungun tsakanin sama bakwai da ƙasa bakwai ya kai na adadin na kwai da ka wuya ka ya hannu ga in kama da yau da ka buɗe da shi ina ba ku ga buya wa sabon Allah babu la malja wa la manja dinka illa illa ba mafada ba matsira daga azabar Allah sai dai wurin Allah Allah kada ya da shi da kai kuma yana son iya sani da kai gobe kama zauna lafiya ne zunubanka ne yi gafararsa gyara ba shi kiran kalas to da wannan ayan mene ne kake nema a Qur'ani da yake cewa a so annabi ya wuce wannan duk abin da kan adam yake kuma da aka yi kudin goro dukansu aka sa kafa aka shure su aka ce in dai ka fi son su akan Allah da Annabi Muhammadu to kai zaman dawo ka ji ka ga abin da Allah zai maka saboda haka mu dai muna kan badalin tsoron shin fare babu addini in ba soyayya manzon Allah soyayya manzon Allah yake addini shi ne sauran duk wani abu sunansa wato goci boti kamar mota ai tana da boti to inci shi yake diga to yana da Allah ya shi ne inci mai juya duk wani boti na ji duk ayyuka na ji to sai yana da Allah ya ce diga kuma shi ne gyaruwa da nan ruwa ba yadda za a yi daura su gyaru in ba su wannan in ka ba ka yi komi ya ce kuma ba ka fita samun gyaruwa mu dawo kan tafsirin shi Ibrahim da ke kun da kun ya Muhammad ya musu ya annabi Muhammad eh kun da kun ko da ba eh kun ka ce wai kun ce kuna son Allah to annabi ka ga musu tafsiri ruhi ku bi annabi ga ya musu su bi ka eh ku bi ne ka ga ku mun ba ya Allah ya so bi ma'ana annahu yusibukum ma'ana Allah zai ba ku lada wala yusir lakum dhunubakum zai kuma kuma zai muku gafara da zunubanku wallahu ghafur Allah mai gafara ne liman baki ɗaya Allah zai ta gaba musu da ƙeron biri Allah kuma mai tausayi ne mai jinkan wannan bawa nasa da ya tuba gare shi hada shi mai wannan dalilin dalili ne ala anna man ahabba Allah cewa duk wanda ya so Allah to za a samu ya ba ta ji bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mai son Allah ba ga ya komai ne zancen banza ne za ka ga a biya annabi shi ne kawai mai a a a a duk wanda ya zo annabi to wannan dalili ne kada zai ga gari kawai ma'ana ka tabbatar da soyayya in dai soyayya ta samu to biyayya za ka za ka samu amma da yawa an yana kuma wanda ba shi Allah shugaba wanda ba ya so amma kana da dole saboda yana da bindiga yana da ne yana da sojoji masu musulai in kana magana nan sai ka ji ba za ka yi magana kamar ya kawai ba haka na ka tabbatar kai kadai ne sai kuma irin ka ko ana biyayya ba so amma ba a taba soyayya ba biyayya ba ba taba ba ne inda kana so mutum duk inda yake so zai yi kakarin sa soyayya kan kai wannan matsayin ma da aka shi yau yace wannan hada dalilin ala anna man ahabba Allah ya tafi bi rasulillahi dalili ne kan an wanda ke gwada duk wanda ya zuwa da to zai koyi shi alamar mahabbar shi dalili ya ba'a rasulillahi alamar soyayya annabi kuma biyayya ga annabi kaga wani karatu shi karatu duk kuma soyayya in dai soyayya ta tabbata to zai yi biyayya amma ita biyayya ɗaya daga alamar soyayya wanda kaga yana bin mutum to yana iya faruwa ga yana so ne amma ana iya bi ba ne amma alama ne biyayya ɗin na so shi kuma soyayya in dai akwai shi kaga mutum yana so mutum to tabbas ne shi tabbas ne shi ko alamar mahabbar Allah ya ta'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam alamar soyayya Allah shi ne biyayya Allah Allah khalaqa ba'dahu bi ba'd rasul Allah ya fara biyayyar ta biyayyar manzon Allah yake man yuti rasula fa qala Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallam tabba hakika ya ta malam ka duba wannan ayar tsani ba ba ba man yuti rasula kamar ala Allah wani ba duk wanda ya bi annabi kamar wanda ya bi Allah wani a ha ba mu karatu ne ba man yuti rasula duk wanda ya bi annabi faka tabbas hakika ada Allah Allah ya kawo ba kamar ya ji Allah ba wa ja'ala ma'ama alama da muhabbati ya sanya alamar soyayyarsa hiya ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam shine yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha wajibun shi wannan kuma addini yake man ahabba shakkan duk wanda ya zo mutum to yuhibbu jami'a ahbarihi zai so dukkan masoyansa kala fara mu in dai kana son mutum to ko son sa ko masoyin sa ba kana son sa ba wai shi ba har mai son sa in ka wani wani nawa kai da ma masoyin wani nawa ne to daga nan yake kana son shi ba ba dalili bai ba komai ba bai kuma ga ma magana mai daɗi ko sai mujarradin yana son wani naka masoyin ka sai ka ji kana son sa والمتعلقين به haka kuma in mutum yana son mutum to za ka yana son duk wanda suka rataye shi ‘ya'yansa ne ‘yan uwansa ne iyayensa ne abokansa ne duka zai so in dai yana son mutum yana to duk wanda suka rataye shi zai so shi yasa gaskiya abun mamaki ne mutum yana so ya ce ya so a ta gaba ba ya kawo ganin ya kuma ma ke ne ku yana son annabi ba ba su kayan ya kai wani akwai su su kuma in kana son ka ga ɓacin su ya bi sai na ali akwai wanda su kuma sabon annabi suke zai wallahi ba wani hanya malam wanda suka bita zuciyarka ƙarau a wancan pen ba wani ciwo wallahi wallahi ba mun hanyar su bayan dukkan sahabbai muna son su dukkan waliyai muna son su dukkan matan manzon Allah muna son su duk wani Allah ya ji ma wannan girma shi amma za ga wani yana son wasu amma wai sahabiwa ne yana da magana kansa ka duba ba bada eh wani yayi kaza yayi kaza ta yanzu ko wanda da ubanka yadda Maulana Shehu Dawud ke faɗi suka samu sabani ka isa kai shari'a ko ka sai za ka gyara ya ko ka ce za ka goyi bayan ɗaya ko haɗu a kan ɗaya balle iyayen addini gaba ɗaya sabon manzo da iyayen ku ne gaba da abinci wanda da wanda ba kai ta wallahi suna da wanda kace za ka kada yi amma kan kawai sai ka ma za ku haɗu da baban ka ku ta yi wa baban ka shi kuma za ku tara da zai yi ba ko kuma ce a baban ka kai ba ya ba za ku yi dogon har baban ka bai sai ka ba wannan din ai wanda duk ya taba ba na ji ba na gani kace za ku haɗu wasu kuma da kai ne ai ai kadan ma ba da mai yin fata na irin fata ba to iyayen ka ba bai lissa akwai ana da wanda ai eh sun samu sabani sosai ne sabai su kai a dama ne dala su kai ba su kai ba bai lissa na gaba sani to manzo da manzo ma da zama lokaci daya zamani daya haɗa sun samu sabani har da hannu da hannu in ƙarshen tsarki ne ne manzo da manzo kuma ma bayan manzo da manzo ma ƴan uwa baban su daya annabi Musa da annabi Haruna sai ga annabi Musa ya kawo gefen annabi Haruna ya tura ta annabi Haruna ya ani me yasa saboda zamani ɗaya ya haɗa in zamani ɗaya ya haɗa ku zama da samun sabai amma in zamani ɗaya ya haɗa kuma ba ku ba ku da zai haɗa saboda haka mutum ya kiyaye kansa wani kuma ya ce ma wani shi bai zo da wani kowa ma wani ne kwanyar kowa ma wani ne har shi ma famfe ne eh a na wani yau da zina amma kowa ma wani ne kai mu ne kai wani ala ala yin aure ala ya ba ku kare wani an da zina amma ala ko kan da kana ko Allah kai mu ne kai wani ne ba wasu ba kar a zo a zuci kar aka wasu wanda ka za ka zai wani na shi ba ya ta kuma sauki ne sai suka tambaye ka sun ce wai ya waye ya kushe ku jani wani mun ji ana bari duk zamanin da aka ala yi ba ya bari to ne bai ne wata farko ai na kan kuna ku kuna jin wani wani ne ai wani wani kam wurare da yawa a yanzu ya ce mai sunan ka ya ce bai san babanka babanka da mamanka aure aka daura sun haife ka ai dole zai ce eh ko bai fara ko bai fara to ka gani kana nan aka yi ko kuma wai wai ka ji an daura wai wai da babanka ne da muka ji wai wai so ki dai wani kada mu rana shi kai kuma ko ce ga dole ka ce wai wai ne kai saboda ba ka in kuma kana nan to kai kake ne Imana, ba ta ya kai kasar ta wani wani wani da wanda, sun kai sai kafin a daura wani kenan. Imana, saboda haka mun gode wa Allah babu wanda muke da magana a kan cikin salihan bayan Allah min al-dalili wa fi dhikri wa shawara wa salih. Gaba da. Ah من أبى شكاً يجيب شجاع أبى يقول تعالى من من من يحبب حبيبا دو وجد تدينا صم والمسوي تحب ملائكته من الملائكة ملائكته من الملائكة كي مالا إمو تدينا صم مسوي هل إيه سطورة سمازيكو هل إيه سطورة لا هو أبوي da yawa za ga wani wani minista da cikin ministoci kawai ba wani shi ba ya ke so irin karin kulansa ko irin nauyin kula ya ga kawai yana tata ko ba wani wani saboda irin kula wanda yake so ko kuma auki na wani sai ga wani yana so saboda wani yana son kuma sai ga yana sa irin sunurunsa da zai je kan da kuke sai irin wannan da ko dan wani ne wani yana so za ga yana sa irin irin zai zai da dai an cinta ko ya ake yi to gashi kara ka tsiri ma majnun laila shekhu rani ya dauko labari yace majnun laila lamma tattar mahabbatu fi laila yayin da soyayyar ta tsananta a cikin laila ra'a kalban fil bandani wata rana sai ya ga kare a cikin jeji kare yana tafiya kare da ya ga kare nan a cikin dokan daji baka samu tsawon bayan labarin da ake malam don an ce yana kan rakumi sai sauka kan rakumi ya soke rakumi ya soke rakumi kawai ya ajiye a gaban kare wai kare ne ya gina mu kawai ya yi wa karen sutura riga ba ya yi wa karen haka ta wannan kai lafiyar da kuwa falamma kuli ba yayin da kamar malam ya kuma kare da riga kayan da kare da kuri falama kuri ba shi da kayan da kamar magana a cikin wannan ala ya ce ku kara hankali inna aini kun ga wannan idan ya ga inna da da kuke kallo wannan ido da wani kuke gani ra'atu ka taba ganin wannan kare ne ba ta ta sau daya fi hanyar da ya an wasu da ya shi ne karen ya samu wannan sakamako shigan karen kawai ya anguwan su laila kawai da na gani gani ɗaya a anguwan shi ya sa ɗayan gaban rakumi na marar da ya ka taɓa ganin bawa ka ce wannan a soyayya ba maka ba maka karen gidan su laila ba karen ba na gidan su laila ba karen kawai an taɓa ganin sa a anguwan su laila ya tantance a yi gaban rakumi suka kare soyayya ta nama ne ko da ina ba wani kamar rakumi ba ya ce har sai ya bai ya ga ya zo karfuwa ma ƴan bansa ganin karen da wata abuwa gudun da ya jawo aka bar wannan hadiya idan ce ya ce dokin da ya haka ne man ahabba Allah in dare duk wanda ya zo Allah da wannan to habibul lahi babban masoyin Allah wa rasulul bayi shi ne manzo wannan idan kana son Allah to dole ka so manzo Allah shi ne babban masoyin Allah idan kana son za ka so mutanen ko wanda suka da in kuntum tuhibbuna Allah inda kuka tace kuna son Allah fattabi'uni ubi yuhibbukum Allah Allah bai so ku man haba Allah wa tabiyyatu Allah falyattabi falyattabi rasul ku yadi wa Allah sallallahu alaihi wasallam man da'a haka Allah duk wanda ya goma na son Allah ya da'a shi wai masoyin Allah ne na son Allah wa huwa yadruku dariqatan nabi sallallahu alaihi wasallam amma alhali yana barin hanyar manzon Allah wa huwa mudda'i orang dari awal surinya kali berubah aksi mereka langsung Allah tujuh dia ketua langsung Allah kuma kami langsung Allah to shi ne ya ce wa kawo banki banki mawaki wadda imamu zai ya kawo shi a majmu'u rafa'i rafa'i nashi لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيعه da ta yau kana buga zalima ine so da le soyayya kan nan za ta zama ta gaskiya ne la'ada wallahi da kaji shi wanda kake so ne domin innal muhibba ka sani shi masoyi mudi mai biyayya ne liman yuhibbu ga wanda yake masoyi mai biyayya ne wanda yake malam ba gani dan mata kai ba ka taba jin saurayi ya sake budurwa da ba ku fara jira ba saurayi ya kada budurwa ya duka ta ana nema karshe a gane saurayi ke ta dina kuma za ta iyayen da sun yi sun yi su raba ta fita har kanta amma in ya zo su da ya yi za shi kawai wala ne ko ba sai ta sai ya aika ba ko an sha yin haka kaya ga da iyayenta sun ce mata sun ba ta wani amma sai ta yi sai ta yi ta yi kawai bai ma bai ma miji ba ya gudu da ita sai ran da ta tabbatar za a musu auren tukuna kafin ta sallama ta dawo cikin sauran wata. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بآية أبواب الأفعال وأعلى وسيلة نار يتخذها عبده للوصول الى عبره الله تبارك وتعالى. شو الفاهمين؟ biyan biyan annabi Muhammad a cikin sauran zantukansa da ayyukansa shi ne mafi ɗaukakan tsari da bawa zai riƙa domin saduwa da abar Allah ta ba da ta'ala. Sai Qur'ani sab'atu mabarai ce da cikin Qur'ani akwai wani tuta ne guda guda bakwai. Ittabahu sab'ata ashya sun bi abubuwa guda bakwai. an kawo labarin su mutum bakwai ne wanda suka fi abubuwa bakwai labarin da zuwa kayan minin ma'ana a nasa a cikin su akwai mai bin nafsusa ransa ransa kawai idan abin da ta gaya wani kawai shi kenan an gane shi ne ƙur'ani yake cewa fatawwa lahu nafsuhu qabla akhihi فقتله فأصبح من الخاسرين ransa ta kawata masa cewa ya kashe ɗan uwansa shi ƙabila da ɗan uwan kuma ya kashe shi amma daga baya ya waye gari cikin hasararru kaga ya je yawa mai nafsu nafsu wa khalidin nafsa wa shaitan imam rukun zai ce ka ya riga da nafsu da shaitan kai kai ta kashe su shehu sani ce fahimna min hada sai muka fahimta daga wannan annabi ba a nafsa lallai cewa bin bin rai son rai la ya tawalla domin mu illa kusra ba abin da yake haihuwa daga gare shi sai tarewa wan nadama da kuma nadama sai kuma abu na gaba na biyu da cikin abubuwan da ake yi a gidan duniya kamar da ya kawo labari ya kawo labari Allah ya wanda ba a hawa ya fi son ransa ta son zuciyarsa wancan son rai aka ce wannan kuma son zuciya yana da bambanci nafsu daban hawa daban wanda ba a hawa sai ya son zuciyarsa Allah ya ce ba ba san hu ka ba san kai ko ya ce misalin wannan ai kamar kare yadda kamar kare haka misalin yake yi ji Allah ya misali ka yake Qur'ani yace in ta amil alayhi al-ard aw tatruku al-ard shi gare idan ka tafa mana ka bishi ka mutu sai ka ga yana lalle yana ya zai hace yana ingalaka ko aw tatruku al-ard in ma ka kyale shi ma yana dai wannan lalle yana laha ko ya za da yake yana wannan ya ake cewa ku daura lallabi ko na haƙi ko to anyway wannan misali ake na malamin da yake bin son rai son zuciya aya ta sauka ne akan wani malami kamar da shehu ya faɗa ala bil'am bil'am kan ma'amura har yana cewa bin auna ko kai bin auna ba wani wani ilimi wani mutum da wanda aka yi karatu ma saboda tsara karatu an ba su farawa in ma ba ta cikin diwani a kudin karanta ya daga kai sai a yaye ba ya haƙi da wani mahus ya gama da ya ba da amsa kuma Allah ya buwace masa sirrin addu'a da ya saka addu'a ya yi addu'a ko ne ya roƙa sai Allah ya yi annabi Musa zamanin da aka yi dalar musai tura shi wurin sarkin mai madiyana da ke kira shi zuwa ga addini da ya je sai sarkin madiyana sai ya gara da yana kaza yana da yawa da duniya ko da bukani da an ba su bukani shi kenan in ma da in an yi abu yana tashi bara to da an ba shi bukani shi kenan sai ka je ya dawo shi da shi haka haka ne to shi ma dai a haka ne sarki magana a ake shi je ya kira shi zuwa addini kawai da yake sai ware wani lafi kawai ya bashi mulki kawai a sai musa ya kira kira shi bai dawo ba shi ne kawai sai dawo da bashi wa ta musa abu ya juye duk ilimin da sai lalace sai kowa sai sauran sai zuciya kai sai ya dawo yana buga ya addu'a a kan annabi Musa da rubiyarsa to da Allah ya fara da shi sai ya dawo in ya zo zai addu'a sai Allah ya juya kansa sai ce Allah ka yi mini da ni da mabiya rawa yana neman ya yi wa annabi Musa ne sai ya yi muguwar addu'a Allah ya kashe mabiya ne ka yi kaza kawai sai ya yi akan nasa eh bakin ya juya kuma duk addu'a da ya yi aka ba kawai sai suka yi ta mutuwa mabiya da ya buɗe baki a kai ka hana kai kai ka hana shi ba bai sani ba su haka ai a wurin da ana yawa a ƙasar nan babu malamin da ya dawo da sun rai kowa ba a je kamar kare da Allah ba mu sai ka ne an kawo su ai ba wani kawo su na kowa ya sani fa ma zarbu ka wanda ne kalbi in ta hadin alai ya al'am aw ta kuku ya al'am in ya hau bari wani kuma da sai awa ɗaya da nake yana sake mutane kuma ko ba da nini sai ya kinki abu da zai zaki a kai haka ya haka hukuma ta dai zagin jagorori zagi kariyai haɗarin wannan abu mun karanta shekarun can shi ko ba ya aiki ban da wannan bin son rai ba sannan wanda yana su suna kama masa suna fata a kai yana ƙarawa da yawa da no kamar za su ƙara masa zagi na'am suna ƙara a wannan shi dan da suka kai shi bakura suka kai ƙoron halaka shi ke nan sai suka bar shi shi ake cewa za su kai shi sun baro shi wallahi kullum in na ga abubuwan da yake sai na tuna wannan wannan abu matsalar da zamu yi kare hurman mana haushi kullum haushi kawai ba dama wani da ya mara gaskiya ya mara da'a kana taɓa shi bai zai yi magana ta telefon ba zai zai hau ba ne kawai rana akan da za a duba kuma komin karfin ka duk girman da kuma wallahi in ka kuskura kawai gara to wallahi da ya ruba ka sai ya ya gama in ka mutu shi amma da yake yawan adres na waye na yau da ake duk an san shi a nan to ka ne yanzu da halin ya shi Allah ka kiyaye ya fi son zuciya هذا بالعام ونشر الأمر لما اتبع هواه يعيد السرم رفع أخلال إلى الأمر زيد وهو كان أتى واتبع هواه يلعب بالسرم رفع سرم شرعي فسكروا لهم جعل إشحاري البلد أبو ليش البلد الشرعي وصار الكلب في ذوق رفعه في هوش الدور كما بي mutane da suke bin abu cikin bawakin nan na gaba shi ne wanda zai yadda ba uru a ka abdana akwai masu bin shugabanni na bata malam mutum yana bin mutum ba ya san kan bata yake kuma wallahi yana bin suna nan suma ha to mutumin da zai so malam ya rika zafin waliyan Allah yana tafi da wali ne ba yana kaga kashi wali taba shi billahi da billahi ya zawo ba ya komi bala'i saboda hadisin bukhari annabi yace Allah ya ce man adali waliyan fa qad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da wani na hawa izini ya fito ku buga ya ce shi da shi da Allah ya ce Allah ai wala shi da yace ko ya iya alaka ba tare bala'i ba ne kai amerika ko ba da kai take yaki ba mako mako da ku kuma take yaki da shi ba za ku shiga ku ku mako da wani da take yakan bai dai Allah da kansa yake zai yaki mutane in sabara alladina tubu min alladina tabawwa wa asaba Allah ya ce ka tuna ya rasulullah lokacin da waɗanda aka ji zafi bara'a wa waɗanda suka fi su bayan sun ga azaba ba dai ka kana ta dan su ba kan baya suna jin ka suna ma ihu to ina je lahira mabiyan da suke ihu wannan shugabannin fada sai su ba ruwan mu da ba abin da dan kai da ku ne ba mu yi haka wannan ba ruwa na da bai hannu ka sai iwa a ranar juna ina shiga wuta iwa هذا الاتباع wannan irin bi ma fara da yin hukila hasarat ba abin da ya fita daga cikin sa sai nadama tabewa abin da kuma yin taba'a fir'auna a cikin wanda suka bi abubuwa akwai wani mabiya fir'auna Allah ya wata ba'u amra fir'auna sun bi sun bi lamarin fir'auna da umarninsa wa ba'u fir'auna fir'auna da shi duk Allah ya amma lamarin firawun nan babu shi a tare da shi in ji Qur'ani ya fadu qawlu yawmal qiyamati fa awla lahum nar wa bi tanfidul Firawun ne kansa ne zai jagoranci jama'ansa in ji Allah zai ja zugan jama'ansa ranar tashin alkiyama ya gangarar da su cikin jahannama tir da wannan magangara da za su gangara a cikin ta su waɗannan masu gangarewa ne. Ai, Allah muna roƙo ka kasa a yi mana rakiya zuwa aljanna. Ba gangarawa cikin wuta ba, Allah ya raba mu wuta. Asbabu da aure, mabiyan da aure da ya tsara mabiyan da aure da ya tsara wani da kawai illa da kudu na fata. Bin da aure ba shi da wani natija ya ba shi da wata ba. da kafin ya kawar ta kawai wani yau wani jama'a shawara cikin wani da suka fi abubuwa cikin mutum ba wani abubuwa da suka fi shawara na yin sha'awa abubuwan sha'awa na rai Allah ke magana ba ni ba ya yi karuwa wai Allah ya yi mana gaba ne daga farkon sura wai ne sunan sura sura Maryam zikiru rahmat tabbika akwai wata gariya aka yi labarin da gariya aka yi labarin Abiya aka yi labarin Maryam aka yi labarin ɗanta annabi Isa, aka yi labarin annabi Ibrahim, annabi Ishawa, annabi Musa, annabi Ismail, annabi Idris, annabi Ibrahim, gaba ɗaya aka gama labarin da ke wulaƙa da zai an amurta wa alayhi bidan da suke na, min sunan Ibrahim, wani da min sunan Ibrahim, wani ma haralla ba a dawo, wani sunan Ibrahim wa Isra'ila, wani ban hanyar wani gabaila, idan su kai alayhi mu'ayyar Rahmani kamar su kyada. Ko? da aka gaba a aka faɗi manya manya bayan Allah maimakon da suka shuɗe a kawo wanda suka maye mutanen arziki mutanen kirki Allah ya ce ba kalafa min ba a cikin kansu maimakon a mutanen kirki su gaji wani nan bayan Allah sai mamaya banzaye suka zo suna buga kirki suna ce su jikokin wancan ne mamayen su ne rakon rukun gare da nan mana shi ne kansu in mutum banza mutumin banza ya ya fi mutumin kirki ya zama magajin sarfi shi ne kalmun da larabci amma kalafu to mutumin kirki ne ya fi mutumin kirki amma ya ɗaure dan jaye to kalmun mutumin kirki sai mutumin banza ya gaje shi da shi ne a wata suke bari a kalmar bari a wani mutum kare dan ba Allah da bakare ba bari kalmun sai mutanen banza suka bayar mutanen kirki nan a babu sarata suka tozar da sallah wanda ba shi hawali suka fi soye soyen rai son zuciya ba tsawon bayan kauna danya Allah ya da salmu za su gamu da wani kwai na jahannama sunan ta kai yu za su gamu da wani kwai za a jefa su a ciki gayyu din nan Abdullahi ibn Abbas ya yi wajen ciki annabi ya ce wani kwai ne wani ne a jahannama ya ce jahannama kanta kullum garin Allah ya waye sai ta nemi Allah tsare ta da sharrin gayyu din nan sau saba'in. Bayan za a je wanda suke toza ta sana. A za a musu salata, ƙarshe a cikin masau bayan kamar da gariya. To Allah ya kiyaye mu toza ta sana. Barkan da yana su da cikin bayanin kare ta A wani yawan bari da bayan fitiri a cikin sabuwar da ya suka fitiri. Ko? wa'ahu Allah annahu huwa wa man tabahu Allah ya yi masa alƙawarin shi Iblis cewa shi da duk wanda ya bi shi da an da an ta da an taba minka wa min man tabi'aka min ajma'in na rantsa da ɗaukaka ta da ruwa ta inda Allah sai na cika jahannama da kai da dukkan wanda suka bi ka gaba ya ya gashi na Allah ya rantsa mana sai ya cika jahannama da shi da mabiyansa shi shi Allah kiyaye Allah ta wani da jahannama da mawu'iduhum ajma'in jahannama ai take abun alƙawarin wacce a لا ليس في اتباع فائدة باب ولا فائدة في من بي da aka yi da za a yi wa Idris ko kuma abuwan laisa da ciki ba'i fa'idatun ba wata fa'ida cikin bi da aka karanto din nan dukkan su ila tibai da fi sallallahu alaihi wasallam sai ne bin annabi Muhammad duk wanda ya ga kuwa da aka fara bayan nan ba wata fa'ida da zai samu sai bayani sai ne wanda ya yi annabi Muhammad ولن كنتم تحبون الله يا رسول إن كنت تشكر الله فاتبعوني تؤمنيني يؤمنكم الله ألا تتوبوا ويغفر لكم ذنوبكم ذنوب غفر ذنوبكم والله غفور رحيم ألا من غفر لي لتوزي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتبيه النبي صلى الله عليه وسلم يجد محبة الله زي سامو سويا الله ألا تكش معنا والله إذا أبعده إذا الله يسوع ما وانسى كان هو سيد المشي
لا يزال ربي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت حديث أو ده أو ده بزيد ده وإذا عرفته كنت سمعه الذي يسمع به كويس وبصره الذي يبصر به عز وجل dan zama cin da zan zama gani da zan zama har da zan zama kaman da haka ne la zarafi ba wa zan ce bai tsara ku ne yana matsoli bin tawafi da nazirin alghairi bin nawafi alkhairi na bibilin alkhairi hatta abin faru sai na so shi in ji Allah to za a bar duhu idan na so shi kun tuhu kaga ne da fara in na so shi sai in zama shi wanda ake kawo wani rani sai in gaje ko ni na shi ba na ba zai yadda hayin fasara wanda haka zai kama da zai yadda ya gani ba sai abin da Allah ya so a gani da zai yadda ya ci ba sai abin da Allah ya so a ci ba zai sarra ma hannu ba zai ta inda Allah yake ta ba da bayan ta ga kowa ya sai inda Allah yake da shi nan ga ai ana ga kowa da kowa ko اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المستقيم وعلى اله وصحبه وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين